من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda muke yi a wannan masallaci na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala da ke garin Azare jihar Bauchi cikin wannan littafi na Umdatul Ahkami من كلام خير الأنام وأن فضيلة الشيخ الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي الجمائلي المقدسي الحنبلي يربط رحمه الله تعالى أيوضا متقبا دقدرتنا ثلاثين دقيقة أبابين salatul idai ne sallolin idi guda biyu sallan idin azumi da sallan idin lagiya wanda mun karanta hadisi na farko na abdullahi dan umar radiyallahu anhuma wanda yake cewa annabi da kansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da khalifansa Abubakar bin Abi Quhafa da khalifansa na biyu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhum sun kasance suna sallan idi ne kafin huduba wannan yana ba mu labari ne kamar mayar da martani ne saboda daga baya an canza eh musamman ma a umayyad dynasty daulatu bani umayya daulatu bani umayya amma da abbasid suka zo a bayansu sai suka canza suka koma ainihin yadda ake a zamanin annabi sai an yi sallan idi ake hudu ba sawa'un sallan idin azumi ne ko sallan idin lahiya wani lokaci ba mu cika ce karaman sallah da babban sallah ba saboda an ce idin azumi kowa ya gane idin lahiya ne ma kowa ya gane kuma dalilin da ya sa waɗansu shugabanni a daula bani umayya suka canza hudu ba suka dawo da ita kafin idi saboda mutane suna watsewa ba sa zama to malaman hadisai da yawa sun yi bayani sun ce idan sahabbai ne suka canza to wannan ba za a ce sun yi kuskure ba tunda annabi ya ce bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin addu'a alaiha bin nawajib kuma ya ambata cewa sahabbansa wato amana ce ga wannan al'umma idan sahabbai sun tafi to kowane irin rikici ko fitina za ta iya zuwa ma wannan al'umma amma idan ba wani sahabi ba ne daga cikin tabi'ai ne har waɗanda suka biyo bayansu to wannan sai ya ce ya saba wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kamar wata ka'ida ce yana da kyau masu nazari ko masu bincike ko masu risa su ringa la'akari da wannan saboda haka wannan hadisi yana karantar da mu tabba tun zamanin annabi har da zamanin khalifa abubakarin da kuma zamanin khalifa umar ɗan kafa sai an yi sallan idi ake hudu ba ko da ko mutane ba za su zauna ba sai hadisi na ɗari da hamsin da ɗaya عن البراء بن عاذب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأدهى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عاذب يا رسول الله إني نطقت شاتي قبل الصلاة وأردت أن اليوم يوم أكل وشرب wa ahbabtu an takuna kati awwala ma yusfahu fi baiti fa zabahtu kati wa tagazzaitu qabla an ati as-salah qala katuka katu lahmin qala ya rasul Allah fa inna indana qinaqan hiya ahabbu ilayya min katayn afatujzi anni قال نعم ولن تجزي عن أهل بعده wani hadisi ya zo da labarai da yawa eh akwai abubuwan da suka faru da farko dai hadisin ɗaya daga cikin sahabban annabi ne wanda ake kiransa albara bin adib Allah shi kare yadda da shi yana daga cikin saffan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi abin da annabi ya faɗa da kuma abin da ya faru ga kawunsa a ranar idin lahiya. Kala ya ce, Kataban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yau mal'adha, ya ce, Annabi ya mana hudu ba ranar sallar lahiya ba a da salati bayan sallah. Kunga wani hadisi yana ƙarfafa wancan hadisi, ba a hudu ba a idin lahiya ko idin azumi sai bayan an yi sallah. Ko da mutane ba za su zauna ba. faƙala daga cikin abin da annabi ya faɗa a hudu ba ya ce man salla talatana duk wanda ya sallaci sallan mu ta idi wannan wa na saka nufakana kuma ya soke abin lahiyanta ko ya yanka fakal asaban nufuka hakika ya yi dace da abin lahiya Allah ya karba wa man nasaka qabla sala amma ina sanar da ku duk wanda ya yi yanka ko ya soke abin lahiyarsa kafin mai sallan idi fala nufaka lahu to baya da lahiya shi yasa aka ce a cikin huduban da ake yi bayan an yi sallan lahiya wato an yi sallan idi na lahiya a ambata wa mutane hukunce hukuncen lahiya tun daga shi annabi ya ambata immediately ya ambata saboda hakan akwai munasaba aka ambace abu mutane sun fi kiyayewa idan a idin azumi ne to kuma sai a daɗa jaddada mutane muhimmancin sallolin nafilfili da azumin nafilfili da kuma sadaka da alheri da kyauta su ci gaba da yi ba lalle sai a cikin watan ramalana ba yana da kyau ya za ake son a rinka caccanza hudu ba amma kullum faukal bariya faukal samawa kullum abu guda ɗaya a a rinka canzawa saboda munasaba to ga shi dai ga abin da annabi ya fala ya ce duk wanda ya sallaci idin mu wannan kuma ya yanka abin lahiyanta to wannan ya yi dace amma duk wanda ya yanka kafin sallah to fa bai da lahiya faqala abu burda bin niyar abu burda dan anniyar خال البراء بن عازب kawune na albara bin azib wanda ya ruwaito wannan hadisi kuma a gaban su aka yi abin sai farat ya ce ya rasulullah ya ce ya manzon Allah ya ce inni na sattu shati lalle ni na yanka akuyata qabla salati kafin sallah wa arabtu anna al-yawma dalili kuwa saboda na san yau din nan yawmu aklin wa shurbin ranan cin nama ne da kan abu mai zaki ya sa alaihi ya dama ka ci nama ana son ka hada da mai zaki sai dai kuma a gargajiyance ka hada da tsamiya yanzu kan ma akwai jus na tsamiya akwai na tsamiya ko? in kana so ka sani shi ne ranan abin nan da aka yi yanka irin wannan ranan lahiya ka kai ziyara wa mai kobo mai hali za ka gani irinsu abin na gwangwani a gwangwani da alaman tsamiya ciki to in ka goge wuyanka sai ka tsoro wannan zai taimake ka eh saboda haka shi kawun albara bin azib ya fahimci cewa tun da ranan cin nama ne to zuwa lokaci wani lokaci a ranan yanke-yanke zai yi yawa kuma nama zai yi yawa kuma idan yanke-yanke yayi yawa nama yayi yawa warin suya yayi yawa to kwaɗayi ya ragu sai dai ban san mutanen yanzu ba eh to haka ne ko eh amma ku lura duk ranar sallah inda aka yi yanke yanke da yawa kwaɗayin nama ya karo dun yadda ka saba kake jin kwaɗayi a koyaushe to a ranar ba za ka iya cin nama da yawa ba saboda ka ji ƙanshin wannan ka ji ƙanshin wannan ka ji ƙanshin wannan mutanen da suka fi ƙarancin cin nama a ranar lahiya da washe gari su ne mata su ne mata mafi musu sai maza manya saboda warin nan warin nan kwaɗayayyun su ne yara dukan za su shiga can za su shiga can saboda haka ya hango cewa idan yanke-yanke yawa soye-soyayyayi yawa to fa ba za a ci nama ba shi ya sa shi sai ya so ya yanka nasa da wuri domin a cinye ya samu lada kun ga dabara ya yi da kyakkyawan manufa amma sai dai akwai ka'idan da ya taka ne bai sani ba akwai ka'idan da ya taka amma shi ya yi da kyakkyawan manufa shi ya sa a gaba ya ba da labari ya ce wa hababtu an ta kona shati ya rasulallah na so a ce akuya ta da na yanka awwala ma yubbahu fi baiti farkon abin da za a yanka a gidana wannan ya gwada gidansu za su yi yanke yanke amma dai tun da shi ne ogan gida gaba ɗaya to nasa ne na farko sai kowa ya ci nasa an cinye gaba ɗaya an dawo kuma sai a yanka da sauran mutane ko ba a ci ba tun da an ci na mai gida shi kenan eh amma masu gidajen yanzu kowa zai ce kula fa yawwa kar ku bari a sace mun nama sai an soya maka kuma a ajiye maka babu laifi a ajiye tun da da da farkon al'amari annabi ya hana ajiye naman lahiya sama da kwanaki uku ya ce duk wanda ya ajiye naman lahiya sama da kwana uku to ladan lahiyansa ya rushe to daga baya sai Allah ta'ala ya sassauce kwarai da gaske da ce kuntu na haitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa innaha tuzakkirukum al-akhirah kuntu na haitukum al-luhumil adahi fawqa salat faddakhiru ma bada lakum da na hana ku ziyartar kabarurruka amma yanzu ku je za ta sanar da ku lahira ziyarar nan za ta sanar da ku lahira saboda zamanin jahiliya suna zuwa da wuta da menene yasa musulunci sai ya hana gaba daya daga baya da aka karantar da mutane suka gane illan kirka da hanyoyin kirka sai aka ce su kai ziyara makabarta mutum ya je ziyara makabarta yakan yi sallama wa waɗanda suke cikin makabartan ne musu addu'a Allah ya gafarta musu ko mutum ba zai je makabarta yana neman arziki ko yana neman lafiya ba ina fata an gane yasa ya ce fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah sai kuma magana ta biyu da na hana ku ajiye lahiya naman lahiya sama da kwana uku to yanzu kan fadakhiru ma badalakum ko ajiye ma shekara guda ne kuna iya ajewa yasa filani suke ajiye gadi a ba haka bane ya karamaka Allah wannan ya bushe lokacin da aka zo za a ce shikenan kawai murmushe shi ake a cikin miya Allah gafarta mana mu kuma lokacin da muke yara sai mu zaga an babu kowa sai mu balle wannan gidan in ya bushe da ma haka ne kana je ma sha baki sai kai shiru sai ka sula ne ka fita saboda nama ainihin jin nama idan ya bushe in ya bushe yana da zaki kuma da yake dama ai ba dole sai an soya abu suya ba wajibi bane dafawa ba farilla bane in zaka iya cin danyen nama ma kana iya ci jinin da yake ciki ba haramun bane dan dai ba zai maka illa ba da farkon duniya ba danyen naman ake ci ba ai sai da aka yi gobara ne a duniya amma fa in ji magana jari ce eh in ji magana jari ce na'am to wannan kenan saboda haka shi wannan sahabi da wurguri ya yanka lahiyarsa kuma a gidansa lahiya na farko kenan tun kafin a je masallacin idi saboda yana son a cinye naman gaba daya wato cikin sha'awa da doke kuma abin da ya faru kenan yace fa za ba tu shati shi yasa na yanka wa tagazzaitu qabla an ati ya sala yace ni na ci abinci ma kafin na zo sallah to wannan ya saba mu kaida ta biyu sai dai mustahabi ne kaida ta biyu amma ta farkon nan ita matsala ce domin ka'ida ce babba ba a yanka sai bayan sallah ko mutane ba su da sallan idi to sai sun kwatanta sai sun kwatanta sai sun kwatanta da makwabtansu ko da mutanen da suke nesa da su tun da yanzu duniya kamar global village ne abinda aka yi a bangon duniya da minti biyar za ka iya samun labari kana amma batun cin abinci kafin a tafi idi wannan mustahabbi ne ya kasance idan na azumi ne ana cin abinci kafin a je idi amma idan na lahiya ne ana kame baki sai bayan an dawo daga idi ake cin abinci to shi ya yanka lahiya kafin idi an dafa an cinye kafin a je idin lahiyar shi ne ya bayani kala sai annabi ya ce sha tuka sha tu lahamir ya ce akuyanka akuyan nama ce ba akuyan lahiya ba ta fita daga lahiya wato ta ga layin nama za zama akuyan nama irin na masu jin daɗi eh kawai kayan ka dabba domin saboda ku ji daɗi ku ci nama a gidan kala ya rasulallah sai yayi farate ta ya manzon Allah fa inna indana inakan yace a wajen mu akwai wata karamar dabba a gidana ki ya ahabbu ilayya min ne da yake karama ce ba ta fita ita ta fi mini ma awakai guda biyu saboda daman dabban da koyaushe tana gida ita an fi kaunanta akan waɗanda suke fita kiwo wannan natural behavior ne na ɗan adam a fatujzi anni yanzu wannan yar karaman dabban za ta isa gare ni kun ga yayi tarab yayi tambaya wannan ya gwada wato ya san ka'idodi na shekarun lafiya dabban da ya yanka da wuri ta cika ka'ida akuyan da ya yanka ta ta cika ka'ida dama ka'idan akuya sai ta shekara guda amma idan rago ne ko tunkiya ba sai sai shekara guda ba sannan kuma idan saniya ce sai ta shekara biyu ko ta shiga ta uku wasu ma suka ce sai ta ketare ta uku idan rakumi ne kuma sai ya kai shekara biyar ya shiga na shida haka dai to saboda haka tunda ya riga ya san ka'idar ke yasa yayi tarab a masallacin idin yace ma annabi ga abin da ya faru annabi kuma yace to baka yi lahiya ba ya ce to akwai wata ƙaramar dabba za ta isa ƙala na'am annabi ya ce eh za ta isa sai dai walan tajziya an ahdin ba'da tun da kai kayi kuskure Allah ya maka sassauci ka je kai lahiya da ita amma bayan ka duk wanda ya lahiya da irin wannan dabba to bai da lahiya da dai wannan gara ya faru ga sahabbai guda biyu hadisai sun tabbatar hadisai sun tabbatar mutane guda biyu akwai sahabin da annabi ya baki rabo ya ce ga raguna nan na lahiya a je a raba su dabbobi na lahiya a je a raba shi kuma har da kiwa ciki sai da ya rabo dabbobi suka kare sai aka bar yar karama yar karaman ko bata kai lahiya ba sai zai samu annabi ya ce to fa an gama rabo saura guda ɗaya ko bata kai lahiya ba a bata kai lahiya ba eh ni kuma gashi ban samu ban ɗauka ba sai ce to ka je ka yi lahiya da ita amma bayan ka tun da dabban bata kai lahiya ba to duk wanda ya yi lahiya da dabban da bata kai ba irin wannan dabba bai da lahiya to kun ga annabi ya ba shi dama kenan wannan ya tabbata cikin hadisi na farko yana gwada cewa manya masu hali musamman shugabanni su rinka rabo saboda mafiya yawa za su rinka sayan dabbobi suna rabo dukiyoyin ba nasu bane dukiyan al'umma ce wace shugabannin gwamnati ko shugabannin siyasa musamman ma shugabannin siyasa su suke da iko na komai da ainihin sarakuna su rinka rabo saboda duk abin da ake kawo musu ba nasu bane su rinka rabo kamar yadda annabi yake yi ba a ba su su tara suna kaiwa rugage ko suna kaiwa gonakansu na musamman ko suna sayarwa su sa kudin aljihunsu ba wannan ita ce ka'ida sannan na biyu kwamitin da aka sa su su yi rabo in suna son su yi adalci sai sun gama rabo sannan su dauki nasu sai sun gama rabo sannan su dauki nasu kuma ban da zaɓe a yi adalcin kenan ai adalcin kenan saboda haka da aka zo sai aka ce a wannan karamar hukuma ta ainihin azare da kwamitin rabo shugaba mala aliyu shagamu aka ce shugaban kwamiti to kana ganin ga wata saniya ko ga menene ka hakura domin saboda me saboda ko zakka ce wal amilina alaiha waɗanda suka yi aiki an ce su ma ma'aikatan zakkan ko suna da kuɗi a basu saboda ya toshe musu jin haushin kudaden da za su ba da mutane to bayan kun gama rabotu kuna sannan ku ku dauki nawa in dai har kuna son ku yi adalci saboda haka ko da maganganu sun take ai ba su yi kaza ba ba su yi adalci ba ba su abun nan ba sai ku bari sai bayan an gama ku sai ku ce to ku da man gana ku nan sai kowa idan ya duba ya gan su a yankwane waɗanda suka rage sai ya yi baya saboda haka ko kun yi wani kuskure ma ba za a duba ba tun da ɗan adam tara yake bai cika koma ba abu na uku wannan hadisi da muka karanta ya tabbatar mana da cewa kamar yadda ya faru ga wannan kawu na albara bin azib albara bin azib to haka ma ya faru ga Uqba bin Amir al-Juhani shi ma ya tabbata a cikin hadisi saboda haka annabi a lokacin da yake da rai Allah ta'ala yakan baki dama ya sassauci akan wannan abubuwa amma bayan annabi ya bar duniya kuma to babu shehun malamin da ya sai maka sassauci babu ba wanda ya sa sai dai a fi ka'idar lalura kaga ka'idar lalura ma ba ce idan kana da wato kudin da bai kai ka sai dabban da za ta yi lahiya ba dole sai ka yi lahiya ba wanda ya ce maka dole kana ma'aikaci ka je ka ci baki ba wanda ya ce maka dole ka ci baki ka yi lahiya karo karon da ake yi mutane suna ta da hankalin su ba wanda ya ce maka yi wannan karo karo babu kun yi karo karo kun sayi akuya kun abin nan sai dai kawai kun kun yi karo karo kawai kun sayi naman miya eh sai dai yin karo-karo za a yi a sayi saniya ko a sayi a sayi abin nan mai kora gumi wannan kan an ba da dama mutane bakwai da mai niyan lahiya da mai niyan neman karin nama duk wannan babu matsala ko da gidajensu daban-daban ne amma rago ai ba a karo-karo a kai yawa mutum ɗaya kawai a kan rago in an haɗa mutane biyu a kan rago to kawai an ba su nama ne maganin kwaɗayi ko kuma ɗaya ya sayar ma ɗaya ɗayan ya yi lafiya ko kuma in suna da ƙofa guda ɗaya to shi kenan ɗayan shi ne oga to gara a ba da ogan a ce kai da mutanen gidanka ya fi sauki tun da an ba da dama mutum yana iya yanka abin nan akuya ko ya yanka rago madadinsa da mutanen gidansa ko sun kai ɗari ne in ƙofansu ɗaya ne kaga tsarin musulunci kenan ala ayi halin wannan hadisi da makaranta yana tabbatar mana da cewa lalle duk wanda ya yanka lahiya kafin fallan idin lahiya to lahiyansa ba ta yi ba dole sai ya sake yanka ko kuma ya hakura haka in bai da hali wannan shine bayani kuma hadisin ya tabbatar mana sai annabi ya yi sallah sannan yake yin huduba kamar yadda da farko ya mana bayani ana huduba bayan sallah a lokacin da liman yake huduba in akwai tambaya muhimmiya ana iya yi amma kun san yanzu da yake ana yawan karantar da mutane to ba cika katse limaman da suke hudu ba ba tun da ana karantar da mutane idan kana su za ka iya fahimtar abubuwa da yawa cikin sauki na mu dubi saɗaran ƙarshe a fatujizi anni ni alawa haka aka rubuta ƙala na walanta jiziya an ahadin ba data a wani waje afa tujzi'u anni wane ne nasu aka sa alhamza naka akwai alhamza shi ma daidai ne qala na'am walan tajzi'a an ahadin ba'daka wadannan kalmomi guda biyu kana iya sa alhamza kana iya cire alhamza eh la tajzi nafsun an nafsin la tajzi shine afa tujzi da wannan kira'a afa tujzi'u ba da shi bane sai hadisi na gaba an jundubi bin abdullahi al-bajali radiyallahu anhu qala صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النهر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليصبح بكرة مكانها ومن لم يصبح فليصبح بسم الله وانا حديثي شما كارم بياني نينا جندب بن عبد الله البجلي daga kabilan Bujaila wato babban sahabi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace salla rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam yawman nahar yace annabi yayi sallah ranan idil lahiya thumma khataba sannan yayi huduba ya da jaddada abinda hadisan baya suka ambata thumma zabaha sannan sai ya yanka eh dama in dai liman ne ba yadda za a yi liman daga ya idar da sallar lahiya ya je ya yanka abin lahiya sannan ya zo ya huduba wa mutane malamai suka ce yadda annabi ya yi haka ake son kowane limami wannan ya gwada ake da ake zuwa da rago wanda sarki yake yankawa ko liman yake yankawa a filin idi koyi da manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai dai liman baya da hali sai sarki ya je da nasa kun san da sarakuna su ne limamai sarakuna su ne alkalai saboda haka sarkin garin nan shine zai yi limanci na kamsu salawa sannan kuma shi zai yi limancin idi kuma shi zai yi limancin sallar juma'a ya yi larabci ya yi gudduranci duka ya yi bayani wa mutane daga baya sai sarakuna ya kasance suna nada limamai suna nada alkalai tunda waɗansu daga cikinmu za su yi tuna lokacin da sarakuna su suke hukunce-hukunce a ainihin fadojinsu kuma suna hukunci da ilimi saboda za ka samu akwai malaman a wajen kuma malamai ma 'yan majalisa ne tun da waɗansu sarautu in ka duba larabci ne ba da hausa ba ne da hausa ma ba za su fassaru ba sai kaman sa'i shugaban fasalin zakka duk zakkan da ka tambayi sa'i zai maka bayani kaman wali wali da turanci ma gabano ne saboda haka sarki yana iya baki rikon gari kaman mutawalle mutawalli ne eh mutawalli shine matawalle wa hadith wala haraj suna nan da yawa to kaga in ma za ka fassara su da hausa ba ba za su fassaru ba kuma hakimi da ake faɗa hakimi asali hakimin da ake yanka masa ƙasa shine man ahata bi sunna sai wa ya wayi gari duk hadisan annabi ya sani wanda bai gama sanin hadisan annabi ba ba a naɗa shi hakimi za ka kuna ta dariya to mu dawo kan karatunmu mu haje don haka abinda wannan hadisi ya ambata mana idan aka yi sallah sai a yi huduba bayan an yi huduba sai kuma a yanka abin lahiya sun maza baha sai annabi ya yanka wato ya yi waɗannan sun makasa ba sun maza baha wakala kuma annabi ya ce man zabaha kabla an yi salli duk wanda ya yanka abin lahiyarsa kafin ya yi sallah fal yasbah ukra makanaha ya yanka abin lahiya na daban a madadin wancan dun wancan bai yi ba amma lam yasba fal yasba bismillah yace to wanda bai yanka ba kuma yanzu ya je gida ya yanka da sunan Allah saboda haka bismillah wallahu akbar rabbana taqabbal minna kai da iyalan gidanka kenan eh tunda zaman kai ne ogan gida mai yiwa ga naka ga na amarya ga na uwar gida ga na mahaifiya to kaga in ka zo yankawa naka rabbana taqabbal minni in ka zo kan na mahaifiya rabbana taqabbal minha hajiya indo in ka zo kan na uwar gida misali eh rabbana taqabbal minha uwar gida rasul baiti in ka zo eh ai da ma hakan za ka kudurta a cikin zuciyarka a ba wai na ce ka tsere asul baiti ba kai kuwa eh ayin ka ce rabbana taqabbal minha mahaifiya kenan rabbana taqabbal minha uwar gida kenan rabbana taqabbal minha amarya kenan rabbana taqabbal minhu yaran gida maza da mata duka ka gani lafiya guda nawa wannan mai mata biyu kenan eh misali amma da sunan Allah ake yanka tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce me yasa ba za ku ambaci sunan Allah ba ba za ku ci abin da aka ambaci sunan Allah ba to malamai da yawa suna ganin dole ne a ambaci sunan Allah subhanahu wa ta'ala amma idan aka samu musulmi ya manta ya zo ya yi yanka bai ambaci sunan Allah ba to yanka ta yi kuma za a iya cin wannan ba mushe ba ne saboda musuluncinsa ya wadatar sai dama ba lalle sai an ambata ba a cikin abin nan din ni ma da larabci na ce hajiya wacce ba wai haka nake nufi ba ba ambatawa ma cikin zuciyanka zaka kudurta saboda me yanzu aka zo ka fito da ragonka kai ba za ka yi yanka ba sai ka kira wani bawan Allah ka ce bismillah to Allah zo ka yanka mu shi kuma bawan Allah da ya zo yankawa eh dama wani limami ne na wani masallacin kamsu salawa kawai da ya zo yankawa sai ya ce rabbana taqabbal minni kawai sai ya kudurta a zuciyar ta nasa ne ya yi zalunci kai ka tashi ba kai lahiya ba shi ma saboda zalunci ya tashi bai lahiya ba eh ya za a yi fashi rana tsaka inna mala amalu bin niyyat wa inna mali kulli imrin ma nawa in an wakilta ka an wakilta ka ne idan abu naka ne naka ne ka san naka ne saboda haka inna mahaifiyanka zaka yanka ka san na mahaifiyanka zaka yanka yasa ake son a samu nutsuwa ha kawai ka zo ka samu dabbobi haka ka ta kawo maka kana yankawa a kamata yayi wannan nawaye wannan nawaye don ka gane don kuma kai ne mai rabon shikenan eh in ka yanka sai ka ce akai ma wance in ka yanka kaga ka yanka da niyyar ita ce eh shikenan amma ba a kiran suna wannan kenan saboda haka mahallu shahid na wannan hadisi sai an yi sallah ake huduba kuma idan liman ya gama huduba sai ya yanka abin lahiyansa mutane idan suka dawo gida sai su yanka abin lahiyansu kuma in za su yanka da sunan Allah sai hadisi na gaba an jabir bin abdullah radiyallahu anhuma qala shahidtu ma rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawm al-eid فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوقيا على بلاله فأمر بتقوى الله وهك على طاعته ووأذ الناس وذكرهم ثم مدى حتى أتى النساء فوأذهن وذكرهن وقال يا معشر النساء تصدقنا فإن كنا أكثر حق بجهنم فقامت امرأة من ثقة النساء صفاء الخدين فقالت لم يا رسول الله فقال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن الأكيرا قال فجعلنا يتصدقن من بليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن كما أن حديث أقوي بيان حديث جابر بن عبد الله البجليني الله كقارة يتاد سودة كيدا ما هيفنتا قال يتي كهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الإيد ya ce na halarci ranar idin lahiya tare da annabi ko da ke a nan bai abin nan ba eh ranar idi na azumi ko na lahiya fabada abi salati qabla al-khutba annabi ya fara da sallan idi kafin huduba kun ga duk bayanan nan da ake yi bai faɗa mana fa yadda ake sallan idi ba eh bai faɗa mana yadda ake sallan idi ba saboda yana ganin normal kowa ya riga ya sani tunda sallan idi mafiya yawa mu nan muna bin masabar malikiya raka ta farko kabbarori guda bakwai raka ta biyu kabbarori guda shida akwai waɗanda suke da fahimtar cewa raka ta farko kabbarori guda uku ne raka ta biyu kabbarori guda uku akwai kuma sabanin haka amma mafiya yawa wanda ake a yanzu raka ta farko kabbarori bakwai raka ta biyu kabbarori shida karatun fatiha da sura a bayyane za a yi ruku a normal guda ɗaya sujada guda biyu rakoyi guda biyu in aka yi rakoyi guda biyu shi kenan to shi yasa ba sai yayi dogon bayani ba sannan kuma hudu ba kowa ya riga ya sani dalilin da yasa da anan aka ce kutuba kutuba zaka gani ba ce kutuba taini ba shi yasa idin azumi ko lahiya da dama daga cikin malaman hadisai suka ce kutuba guda da yake yi idan za a yi ɗaya to sai dai a yi wa mata kamar yadda wannan hadisin da za mu karanta ya ambata saboda mata ba su ji ba sai annabi ya je musu hudubar su daban kuma ga dukkan alamu wannan hadisi na Jabir bin Abdullah al-Bajali radiyallahu anhuma kaman yana gwada sallan idin azumi ne kuma abinda dama aka ya sallan idin azumi shine hukuncin sallan idin lafiya yace annabi ya gabatar da sallah kafin khutba bi gairi azanin wala iqama babu kiran sallah babu iqama babu kiran sallah babu iqama dama sallan idin nan guda biyu haka suke in haka je masallaci sai dai ambaton Allah kuma babu lafiya daga murya wajen ambaton Allah eh ai ta daga murya amma ba sai an yi alasika ba ba wanda yace ayi alasika kowa ya yi nasa liman yana zuwa kawai za ga minka yana cewa daidaita sahu a daidaita sahu babu kiran sallah babu ikama babu ta yadda ikama akwai wani ladani ya riga ya saba kawai da aka zo ana daidaita sai kama ta da ikama ka ce ladan wannan kuma ba kamsu salawati bane eh ba kuma sallar juma'a bace saboda wani lokacin mutum ya riga ya saba haka eh sai ya manta sai ya dauka idin ma kawai bari ya tada ikama to ba ta da ikama to bayan annabi ya idar da sallah sun makama mutawakkiyan ala bilal sai ya taki ya dogara da bilal ya dogara da bilal dalilin da yasa za ku ga waɗansu masallatai na ahlus sunna a yanzu suna rike sanda saboda a lokacin babu sanda sai manzon Allah ya dafa bilal mai kiran sallan sa dai da kuka sani bilal bin rabah al-habashi radiyallahu anhu wanda shi ne mai kiran sallan annabi a birnin madina amma ba koyaushe ba saboda abdullahi bin ummi maktumi kuma lokaci yana kiran sallah suna yi ne bitanawo kuma da manzon Allah ya bar duniya tun da manzon Allah ya bar duniya ya bar kiran sallah a masallacin annabi saboda ba zai iya ba karshe ma ya bar birnin madina saboda haka ba birnin madina ya rasu ba annabi ya tashi ya dafa ki فأمر بتقوى الله يي أمني دوران الله وحث على طاعته يقول أي تربي صداء الله ووعد الناس يي وعزي ومتاني القرآن وذكرهم يتنا تدسوا الأمر مهمي to duk abubuwan da aka ambata ko yadda ake hudu ba kenan yadda ake hudu ba kenan kun ga ba sai na sake maimaitawa ba sun mamada sannan sai annabi ya matsa gaba hatta atan nisa'a har sai da yaje wajen mata fa wa'azahunna wa zakkarahunna yayi musu wa'azi ya tunatar da su saboda an ce lokacin an taru da yawa mata ba su ji abin da annabi ya faɗa ba yasa yaje musu nasu da ba kun ga anan ba ce annabi yayi hudu ba guda biyu yayi na farko ya zauna sannan yayi ɗaya ba yayi ta biyu ba amma kun ga a sallan juma'a sun mana bayani dalla dalla wannan shine saboda haka annabi ya je wajen mata sai dai wa'azin da yawa mata da bambanci da bambanci faqala daga cikin abin da annabi ya faɗa wa mata yace ya makaran nisa yace ya ku taron mata tasaddaqna yace wallahi ku yi sadaka fa inna kunna aktaru haqa bi jahannam yace ku ne mafiya yawan guma guman wutan jahannama فقامت امرأة من ثقة النساء sai wata mata a tsakiyar mata sai ta miƙe safa'a'ul khaddaini kundukukinta ya canza kala saboda rikin lafiyar da ta yi saboda mai hadisin yana ganinta sai ta taki ta miƙe za ta yi magana kusan mata da yawa suna zaune in aka ce guda ɗaya ko maza ne ma wani ya miƙe to za a duba ga me zai yi to ta taki ta miƙe saboda rikin lafiyar da ta yi fiskanta wato ya ɗanyi baki-baki hakan nan ya yi ɗanyi baki-baki wani lokaci kuma komai ne ko suka manna basilin sai ga wani lokaci wani waje ya yi baki wani waje ya yi fari haka ko mutumin da ya ɗanyi rashin lafiya haka da yana iya gwadawa haka a fiskansa to ita wannan matan da ta taki wato ya gwada fiskanta ba normal fiska ne irin na sauran matan ba amma shi ya faɗi haka ne domin ya gwada maka fa ya kiyaye duk abin da ya faru ba wai yana aibanta ta bane yace da matan ta taki domin malaman hadisai sun tabbatar cewa wannan mata tana daga cikin fuqaha wato malamai ko sahabbai mata waɗanda suke masu ilimi masu fahimta tunda annabi ya faɗi wannan bata bar annabi ya wuce ba tana neman dalili kun ga idan ba ta da fahimta ai ba za ta yi wannan tambaya ba in ba ta da basira ba za ta yi wannan tambaya ba saboda haka da wannan mata ta taki faqala take lima ya rasulullah saboda me ya manzon Allah faqala sai annabi ya ce ku saurara li'annakunna saboda ku din nan tukfirna kakata kuna da yawan gunaguni kuma in ka duba mafiya yawan mata haka in ka ga mace ba ta maka gunaguni to mahaifiyarka ita ce kawai ba za ta yi gunaguni ba ko iyayenka amma inda za ka bincika za ka samu ta yi gunaguni wa babanka ai haka ne amma kai ya zuwa na tausaya maka shi yasa ba za a maka gunaguni ba ai in har ka haɗu da uwar da za ta yi ta maka gunaguni matarka ta maka gunaguni mahaifiyarka ta maka gunaguni to ka hada da kiyamun laifi don ku rabu lafiya su mata in dai a shakata wato gunaguni da koke-koke wannan ba za ka raba su da shi abin nan da su ba sai dai hakuri kawai ya ce na farko kenan wata kurnal ashira kuma kuna yawan butulci wa mazajenku za ka shekara guda kana kyautata wa mutarin da aka samu wata matsala da ce auren kan nan tsautsayi ne in ta yi boko ma ta ce accidentally ne ma accidentally ne na aure ta ce tsautsayi ne ta ce ni da ba kai zan aura ba kaza kaza kaza kaza sai ta fashe da kuka to kai me ya kamata ka yi sai ka sallame ta sai ka rarrake ta yi hakuri uwar 'ya'ya ai hakuri haka Allah ya kaddara a yi haƙuri sai ka babbata haƙuri kuma za a ga ta miƙe ta haƙura saboda waɗannan abubuwa guda biyu don haka yin kana tare da mata da ji ba sa yawan gunaguni da yawan maganganu da yawan koke-koke to ka tsoraci ranar da za su falle ai kamar mai mata ɗaya ne ko zan mai mata ɗaya bai sa rikicin aure ba eh na ga wani da gilas yana ta girgiza kaiwa haka ne mai mata ɗaya bai sa rikicin aure ba tun lokacin da ka zo za ka yi wani abu a gidanka matanka guda ɗaya za ta taimake ka idan babu abinci za ta sayo abinci idan babu abin cafane za ta yi cafane kuma ba za ta maka bashi ba ba bashi ba ne za ku kai shekara biyar ana yin haka ran da ta ji labarin kana nema za ka yi kayan kun gani wasu haka ya faru gare su za ta bari sai dare ya yi tukuna sai ta tashi baban wance baban wance ta tashe ka sai ka tashi da ta ni tsakani da Allah akwai tambayin da nake so maka din girman Allah ka bani amsa kana gengedi ma za ta jijjiga ka don girman Allah ka bani abu me na maka sai ta fashe da kuka kai ta bata hakuri sai ta lafa ki faɗi abin nan sai ta sake fashewa da kuka karshe za ta ce na ji labari za ka yi kari ni me na maka to kai mai mata ɗaya inda za ka yi kari ka shirya amsan da za ka bata na farko kenan sannan na biyu ka sani duk cafanen da ta yi a baya da duk kuɗin da ta kake a hidiman da yake naka ne to za ta yi lissafi sai ka biya ta kuma in baka biya ta ba ba zaman lafiya da kwanciyar hankali za ta maka lissafi sai bayan ma kun gama lissafi to na ji dubu ɗari uku da arba'in sai bayan an kwana biyu sai ta ce na tuna akwai ranar da wata gungunka ta zo kaza kaza kaza kaza sai ka ce to Allah na ji ki tattara nawa sai ta ce dubu ashirin ne to dubu ɗari da sittin in an kwana biyu sai ta ce akwai ran da aka koro yara daga makaranta kaza ka ta rinka tuna maka kenan shi yasa in aka zo aka ce tana bin ka baki dubu ɗari kuɗu ne to kai kai jan namiji kafin ka auro wata ka ɗauki dubu ɗari biyar ka bata ka ce ba na son sake jin wani fit na maganan baki to iya za muke ce amma mai mata ɗaya ki kawai ana tafiya da ki su ne kawai amma bai san me ake ciki ba Allah ya kyauta to kun ga wannan matsala wato mummunan matsala ce su mata Allah ta'ala ya riga ya tsora su akan haka amma aka ce musu su rinka taka tsantsan dun ba yadda za a yi kai ka je ka nemo mace ka mata duk hidiman da za ka mata ka nema mata wajen zama ka zo ka ajiye ta kai kake kulawa da komi nata domin a tsarin musulunci hatta lafiyanta hatta lafiyanta kai zaka kula da lafiyanta to amma kuma duk da haka za ta zo ta maka guda wani abu na dan bata mata rai kawai sai ta kama wani kuma gangare to hakuri yake yi jama'a kuma wannan yana daga cikin abin da ya halakar da mata saboda haka in mata ba ku sani ba muna daɗa jaddada muku wannan yana daga cikin dalilin da ya sa mafiya yawan ku ‘yan wuta ne ga rashin godiyan Allah ga rashin godiyan Allah ana zaune lafiya ne za ta gode maka lokacin kuma da ka ɗan ɓata mata rai kenan duk abin da kake ma iyayenta da ‘yan uwanta da wane ne ba za ta kula da wannan ba sai ta soke ki kawai kamar ma baka taɓa yi ba to ita ma za ka mata alheri amma za ta ce za ta ce mai ka taba mu mai ka taba mu to shi yasa annabi ya faɗa musu don haka annabi ya yi hudu ba guda biyu ya yi wa maza ya yi wa mata to inda haka ne babu lasika mata ba su ji hudu ban sallan idi ba suke nan sai liman ya je musu idan kuma sun ji shi kenan kamata ya ce hudu ba guda ɗaya ce kawai wanda in ya tashi zai da larabci ya fassara da hausa ko kuma ya yi da hausa ya yi da larabci shi kenan babu maganan zama tsakanin huduba da huduba wannan shi ne Allah samu dace to amma menene maganin wannan tunda da farko dama ya faɗa musu ta sadakna ya ce ku yi sadaka saboda mafiya yawan ku kule gumaguman wuta sadakan da annabi ya ce su yi zai taimaka musu wajen kare su daga wuta don haka ko kai ma in kana son Allah ya kare ka daga wuta to ka yawaita yin sadaka ko ba sai ka fito fili kana ta fada ba ka yi ki domin Allah ka yi gwargwadon matsayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hore maka to duk gumu in an je takin kiyama aka je lahira Allah zai sassauta maka saboda a ce kana nan ɗari bisa ɗari baka da yana da wahala to ka hada da sadaka kuma ba lalle sai ka ce wa mutum sadaka bane ka ja bakin ka yi shiru don idan ka ce sadaka ne wani ba zai karba ba yana ganin ka wulakanta shi ne ka ja bakinka kai shiru kawai tsakaninka da ubangijinka ko ka ce sadaka ko ka ce kyauta ba sai ka fito fili ka faɗa ba zakka ne wani lokaci yake son a faɗa ka ce zakka ne domin saboda me saboda in ya ganka kana da hali eh idan baka ce zakka bane sai ya ce fa kaga sai yawan kyauta amma ba ya zakka duk da kasancewa ya dauki hakkinka ne amma ran da duk wannan magana ta zo kunnenka ba fa za ka ji daɗi ba haka ne ko shi yasa wani abin ka bayar ka ce zakka ne ko bakin ka kus in na ji a wani waje ba zan sake baka ba ba haka ba ne sai ka tabaibaye shi da haka amma ko zakkan ne ma malamai suka ce ka ja bakin ka kai shi kawai kawai ka ɗauka ka bayar to sadaka tana maganin bala'i kamar yadda masu roko suke faɗa sadaka maganin bala'i haka ne sai sa annabi yace wa mata su yi sadaka domin ya rage muku bala'in wuta ranar takin alkiyama nan take ko sai mata suka fara sadaka fa ja'alna yatasaddaqna min quliyihinna sai kasance suna ta sadaka da mundayensu yulqina fi saubi bilal suna jefawa a tufafin bilal min akratihinna daga yan kunnensu wa kawatimihinna da zobbansu na zinare masu tsada sai suka jefa ba tare da sai da suka koma gida suka nemi izinin mazajensu ba wannan ya gwada in kana da matanka dukiyanta daban naka daban abinda ta ga dama za ta yi da dukiyanta sai dai malaman fikihu sun ce sai in tana da ciki ya kai wata tara to kafanta ɗaya na duniya ɗaya na lahira eh shine ba za a bata ta yi abin da ta ga dama da dukiyarta ba dole rinka taka mata burki ko da yake mata ba su son a faɗi haka amma malaman fikihu sun dade da faɗin haka amma idan matanka tana da dukiya za ta iya sadaka ta yi aikin alheri ba sai ta nemi izininka ba sai dai wasu malamai suna ganin in baka da ki ka rinka neman shawarinka sai wasu ka ce an nemi shawarinka za ka ce za ka hana da ba za ka bari a bayar ba tun da akwai sahabin da shi baya da ki kawai sai ya ji matarsa ta kai sadaka sai da hawa ya ce haɓa ke kuwa muna fama a gidan nan ni na fi cancanta ki bani sadaka eh ba wai ki kai masallaci ba aka ce ai wannan ya riga ya wuce idan ka auri mace tana da kuɗi dole ne ka ciyar da ita ka tufatar da ita sai dai ta maka rangwame saboda in tana da kuɗi za ta iya cewa ta sauwake maka gaba ɗaya to sai dai kuma ka sani za ka zama mijin hajiya sai yadda aka yi da kai amma in ta ce ta yafe haƙƙinta ta yafe amma in ba ta yafe ba tana da kuɗi kai baka da kuɗi dole ne ka ciyar da ita dole ne kai mata cafane dole ka nema mata wajen zama dole ka tufatar da ita tun da matarka ce in ba ta da lafiya dole ka biya kuɗin asibiti ko da ko ta fi ka kudi ta fi ka hali in ko ba haka ba to ku rabu eh za ku rabu ko kuma ka roke ta ka ce to tun da kin fi ni kudi ki yi hakuri na baki dama to za ta iya zagayowa ta ce to ni na ganin auren ma igiyan auren ka sake mini eh don haka maka isani in ka sake kenan malaman fikin sun yi bayani ai in ka kukkura ka sake to shi kenan ba zai dawo hannunka cikin ruwan sanyi ba ya halatta mutum ya sake wa matansa igiyan saki wannan shi ake kiransa tamlik in kuma ta fi ka karatu dama tana zama a islamiyya sai ta ce to dama ai saki guda uku ne mai gida to tun da na ga baka da kuɗi to Allah sakin nan ka sayar min mana dubu tasa'in kowanne dubu talatin talatin in ka ce kawo kana kuskura kana karba shikenan ta riga ta maka kul'i baka sani ba kuma alkul'u talqatun ba'inatun la raja'ata fi inda an yi kul'i to saki ne mai nisa babu komai cikin sa kana dawowa sai ta ce mai gida har ka kashe kudin ne kace yana kashe kudin sai ta ce to sai ka tattara naka yana ka ka tafi domin saki ya tabbata ta ina aka je aka ɗebo dattawa aka ɗebo malamai da aka zo bayani sai aka ga ta baka dubu casa'in ashe tana nufin dubu talatin talatin kowane saki ta karɓe sakin duka da wayo ta maka wayo to kuli ya tabbata babu halinka ya kome sai dai a sake wata yarjejeniya a sake ɗaura aure saboda akwai kuli amma tamlik ka mallaka mata saboda daɗin zama ne ina sake miki ko irin ranka ya ɓaci ka rinka cewa mace in kin ga dama kina iya tafiya in kin ga dama ki zauna a gidan nan wannan ba daidai bane in ta ce to ni na ga dama zan bar gidan nan to kamata ya ka tambaye ta saki nawa kika yi in ba haka ba za ta je ta ballo maka ta ce uku ne uku kuwa kaga ba za ta sake dawowa ba hatta tanki hazaujan gairaka anyway na ga mun fada wani layi daban eh amma dai da yake muna bayanin mata ne to a take a wajen suka bada sadaka wannan ya gwada ke sadakan da yake nema a masallaci wannan ba laifi bane kuma yana da kyau mutane su ringa bayarwa domin yana daga cikin abin da zai musu sassauci ranar takin alkiyama maza ma ka kwai ai mata ka kwadaitar da su balle maza sai hadisin mu na gaba hadisi na 154 an ummi asiya wannan hadisin mace ce nusayba al-ansariya radiyallahu anha qalat amarna ta'ani an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama an nukhrija fil idayn al-awatiqa wa zawati al-khudur wa amara al-hujjada an ya'tazilna musalla al-muslimin wa fi lafdin kunna nu'maru an nakhruja yawmal idi hatta nukhrija al-bikra min khidriha hatta nukhrija al-huyyad fayukabbirna bitakbirihim ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته hadisai ne guda biyu amma manufansu guda liya sallan idi na azumi ko na lihiya ana fita da mata matan nan kuma har da masu haila har da masu jego wato da so samu ne in za a je idi ka kaf gari duka a fita amma yanzu baka yi a hankali ka sa security a gidanka ba sai ka zo ka samu hanya shi maka gida eh yana da kyau a rinka lura da wannan bangare don karka ji wancan bangare ka ce bari ka dabbaka sunna to wajen dabbaka sunna kuma barayi sai su dabbaka barna a bayan ka eh shine hatsarin saboda haka mata ana fita da su in gida da yawa sai a raba gidan gida in gida baya da yawa matanka guda ɗaya da yan 'ya'yanka in ko ita kadai ce ma ba za ka barta ba saboda me in akwai barazanan rashin zaman lafiya tunda in ta kama ma in akwai barazanan rashin lafiya kai ma ba za ka je yidin ba zama za ka yi da matanka kuma waɗannan hadisai suna gwada mana muhimmancin sallan idi tunda aka ce mata ma masu haila suna iya zuwa wasu sun ce masallacin idi ba kamar masallacin juma'a ne da na kamsu salawatu ba tunda an ce masu haila masu je sai lalle ta wannan bangare ba ɗaya suke ba masu hailan dai za su zauna a gefe su ba za su yi sallah ba tun ba yadda za a yi mace tana haila ta yi sallah mace tana cikin jinin haihuwa da ya ɗauke ba ta yi sallah ba zai yiwu ba amma ba hana ta addu'a ba don manufa su halarci addu'a su halarci addu'an da za a yi saboda haka ana sallah suna zaune abin sun an zo addu'a suna cewa amin suna cewa amin ana kabbara suna kabbara suna wannan babu laifi hadisin ummu afiya nusayba al-ansariya radiyallahu anha ita wannan baiwar Allah ummu afiya an ce bintu ka'ab ko bintul harith akwai sabani dangane da sunan mahaifinta saboda ta fi shahara da ummu afiya nusayba al-ansariya haka kusan kowa ya santa ita ce wanda in ka je babin aljana'iz babin wankan gawa na mata za ka samu hadisinta. Ran da diyar manzo Allah sallallahu Alaihi wa sallama Zainab ta rasu, ai, ummu wasiya ita ce annabi ya kira ya ba ta umarnin ga yadda za ta yi wanka ga abin da za ta ya ce in kun gama wankan ku sanar da ni. Shi ne annabi ya ba da mayafansa, ya ce a rufe ta da shi, ya ce a yi kaza hadisin ummu wasiya yana na kitabul jana'iz. za mu sake samunta a gaba to a wannan babi ma gashi ta fito kwalo-kwalo yasa za iya samun badul ahadith allati rawata ummu watiya nusayba al-ansariya radiyallahu anha ate dirasa tahliliya istiqra'iyya fiqhiyya aw dirasa hadithiyya aw ko abin da ya kama da wannan kala tace amarana ya mana umunni wane ne ta'ani nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana nufin annabi ne umarni an nukrija fil idaini al awatika mu fitar da ƴan matan da suka yi kusan balaga ga sallan idin nan guda biyu wa zawatil quduri mu fitar da matan da aka koye su waɗanda an ɗaura musu aure ba su tare ba ko dab sun kai aure waɗanda ba kasafai ake barin su su fita ba su ne zawatil qudur su a cikin ɗakunan su na da idan budurwa ta kai budurwa to lungun ɗakin nan ake ajiye budurwa nan ake barinta shi ne khidir wa baidatu khidirin la yuramu khaba'uha tamatta'tu min lahwin biha ghayra mawjalin ghayra mawjalin wa jawaztu ahrasan ilayha inji imrul kaifi ko san imrul kaifi ko a cikin mawakan larabawa ko wani da yake kiransa imrul kaifi saboda tsaban ya iya waka kafin musulunci a zamanin jahiliya saboda tsaban ya iya waka na larabci aka rubuta waƙoƙinsa da gwalagwalai da abin nan da ruwan zinari aka rata ya dakin zama ai da musulunci ne ya zo ya rusa wannan ana kiran abin nan ana kiransa shugaban ashabul mu'allaqat waɗanda aka tace waƙoƙin sun sun mutum bakwai ne jagoran su shine imrul qais amma fa kafin musulunci ne saboda aka imrul qais din wani rikakken dan iska ne eh ba mutumin kirki bane saboda me saboda shi ya tashi a gidan sarauta ne sai Allah ya ki dan iska sai ya tara yan iska babansa kullum yana masa fada yake sauraron babansa sai ma ya ɗibi ɗan iska kawai suka shiga jeji sai su rinka farauta ko kuma sun samu dabbobin mutane su yi farmaki saboda ubansa yana da matsayi abin da ya ga dama yake yi su sha giya su yi iskancinsu yake sauraron babansa amma Allah ya baki kaifin basirar larabci saboda haka yana cikin wannan yawon iskancin sai wadan suka tada tarzoma a karkashin babansa suka je suka kashe babansa da suka je suka kashe babansa sai wani ya je fada masa sai ya same shi a buge a cikin mutanen wato abokansa ya ce na zo maka da labari labarin na mai tada hankali sai me ya faru duk da kasancewa ka guji babanka ka bar babanka amma an kashe babanka yace so a suka kashe ce kabila kaza sai ya faɗa ma yamma sai ce kun ji abin da ya faɗa an kashe babana kuma kabila kaza ne suka masa kisan gilla sai ce to yau mu karasa giya mu sha giya amma daga gobe babu shan giya da ce akan babansa sai ya kare kabilan gaba daya eh to wannan wani labari ne daban to amma dai daga lokacin ya bar shan giya amma dai kuma too late eh kun san ana iya samu wani za ga uban sai yana ta fama da shi sai bayan uban ya mutu sai ya shiryu bayan uban ya mutu sai ya shiryu ya zo masallaci ya zauna har jin karatu yake yi yana yi wanda ya tsargu da shi yake yi bayan kuma baban ya tafi eh to kaga wannan sai dai ta nema masa gafara to shine yake cewa wa baydatu khidrin la yuramu khaba'uha wa khiba'uha tamattatu min lahwin biha ghayra mujalib shine wanda yake da abu ya tsifa nafsi min zikra habibin wa mandili bi saqti lewa wa in ad-dakhuli fa hawmali fatudihu fal miqra'u lam ya'fur asmuha bima nasajatha min janubin wa shamali zuwa karshen abin da ya faɗa yana da kyau idan mutum ya karanta zai koya masa larabci ne amma kuma mafi yawa akwai larabci masu nauyi kwarai da gaske to shi wannan shi dan tasha ne amma a cikin su akwai mutanen kirki kaman attara bin shaddad shi kuma jarumi ne eh shi kuma jarumi ne shi ma saboda tsaban iya wakar sa na jarumtaka aka rubuta da ruwan zinariya kamar na da dakin kama antara bin shaddad amma shi mahaifiyarsa baka ce saboda haka sai ya fito dudu-dudu amma kuma jarumi ne in dai yaki ba ya ciki to tsoro suke yi amma in yana ciki shi ken shi ne wanda yake da abu ya wadi hurairata inna rakaba murtahilun wa hal tuti'u wada'an ayyuha ar-rajul ina yake cewa ana ibnu sauda'il jabini ka annaha ibn tara'ra fi nawahil manzili asaqu minha mithlu saqina amatin وكأر منها مثل حب الفلفل ya ce suna kushe mahaifiyarsa ya ce to shi ne ɗanta sun da shi ake gabatar da shi a wajen yaƙi to ko dole ya girmama mahaifiyarsa saboda haka in aka je wajen yaƙi yana gaba duk barade idan sun zo shi kaɗansa yana iya gamawa da su wa mudajjajin kari halkumatu nizalahu la mum'inun harban wala mustaqlamin فتركته جزر السباء ينكنه يقدمن حسن بنانه والمئصم zuwa karshen abin da ya faɗa a cikin su akwai mace guda ɗaya ita ce kansa amma ita ta karbi musulunci eh ita ta riski musulunci ta karbi musulunci daidai waƙoƙinta na arrasa ne ita tana da ‘ya'ya da yawa tana da ‘yan uwa to akwai ɗan uwanta yadda ya rike ta ko ‘ya'yanta ba ta son su kamar yadda take son ɗan uwanta shi yasa da ɗan uwan ya bar duniya saboda tsaban kuka sai da ta makanci ita ce hamsa an je yaki an ce an kashe ɗanta ta ce wane yana nan in an ce mata wane na nan shikenan ran da aka je yaki aka ce ai wane ke ai ina shikenan wannan yana gwada yan uwantaka yana da kyau a ringa kulawa da yan uwantaka to ta yi ta yabonsa bayan ya mutu wannan shi ake kira arrasa to tana ta zaɓo kalmomi masu muhimmanci hammalu alwiyatin shahadu andiyatin bil jaishi jarrarun wannan ana ana karantarwa a makarantu saboda yana taimakawa na akwai zuhairu bin abi sulma zuhairu bin abi sulma ki kuma ya kai shekara 80 a duniya sai kasance waƙoƙinsa da yi na tsufa waƙoƙi ne na hikima waƙoƙi ne na hikima idan kana son ka koyi hikima da larabci to yana da kyau ka karanta ra'aytul manaya khatta ashwa man tusib tumit wa man tuqti yu'ammar fa yukhrami wa a'lamu ma fil yawmi wal amsi qablahu ولكنني عن علم ما في دج أمي فإمت تكاليف الحياة ومن يئس ثمانين هولا لا أبل لك يحمي yace shi fa ya kai shekara 80 yace yana faɗa muku duk wanda ya kai shekara 80 a duniya to ba abin da yake kawo a duniya babu yace babu wa man yaqalil ma'ruf fi ghairi ibtihi yakun hamduhu zamman alayhi wa yuzmani ko alheri ne in ka je kai ba inda ya dace ba to maimakon a gode maka zagin ka zani dan ran zaka yi alheri ka nemi inda zaka yi a ina muke eh hadisin ummu atiya Allah ki kare yadda da ita qalat tace amarna tani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana nufin annabi ya mana umunni an nukrija fil idaini al awatika mu fitar da yan mata a idi wa zawatil quduri da boyayyun mata waɗanda aka yi auren su ba su tare ba wa amaral uyyada kuma ya yi umarni wa masu mata masu haila an yi ta zilna musallar musulmina su halarci masallaci a masu zauna a gefe tun da ba za su yi sallah ba tun da jinin al'ada yana tare da su ba fi lafzin a wani lafazi kunna nu'maru mun kasance ana mana umarni an nakhruja yawmal idi mu fita ranar idi mu mata gaba daya wannan ke yake gwada cewa idi na azumi da na lahiya suna da muhimmanci ainihin tunda an ce mata su fita balle maza hatta nukhrij al-bikra min khidriha har sai mun fitar da yan mata wato budurwa daga makoyanta hatta nukhrij al-quyyada har sai mun fitar da ainihin mata masu haila al-quyyada ne ba al-quyyadu ba nan ya sa don ma fataha ne al-quyyada nasba ne saboda maf'ulun bihi ne fa yukabbirna bi takbirihim su mata za su rinka kabbara da kabbaran mazaje wa yaquna bi du'aihim kuma suna addu'a da addu'an mazaje wato a masallacin idi ana addu'a ana ce kaza suna amin amin amin ko da akwai haila a tattare da su kuwa yarjuna barakata zalikal yau suna fatan samun albarkan wannan rana wato kuratahu da ainihin albarkacin tsarkin wannan rana saboda haka ranakun idi guda biyu a riga an mana bayani ga yadda ake sallah kuma ga yadda ake tafiya masallaci kuma kowa ya riga ya sani dama maganan a sa sabin kaya a yi wanka a yi kaza waɗannan abubuwa ne waɗanda masu rakiya ne abinda muka bada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh